أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى يوم laraba alhamis kai 29 da watan shawwal shekara 1445 hijiriya wanda ya dace da tara da watan biyar shekara ta 2024 miladiya zan mu ci gaba da karatun muqaddima ta al-imam ibn majah al-qazwini rahimahullahu ta'ala muna cikin tsakiyar kitab zan mu tashi hadisi na 215 mukaddima al-imam ibn majah saboda muhimmancin ta da kimata wajen akida da wajen zaburarsuwa kan neman ilimi da sanin kima sahabbai da sauransu ya sa muka sa ta muke karatunta a halkan mutum bara to wannan dama ce ta mai da sata da izinin Allah madaukin sarki muna cikin tsakiyar babi ne zan mu tashi hadisi na 215 mai sunan baban wanda ke da matani mai sunan baban wani babi ne yawwa baban da ke bayanin faralar wanda ya karanci alkur'ani kuma yake karantar da shi hadisi na 215 al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala yake ce haddasa na bakar bin khalif abu bishir حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa lalle Allah yana da iyalai daga cikin mutane qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah manhum su wane ne su kala sai ce ahlul qur'ani su ne ma'abuta alqur'ani ahlullahi wa khassatuhu su ne iyalan Allah kuma su ne kebantattun bayu na Allah wannan hadisi albani ya yi nuni zuwa ga sahihancin shi ya ce ahalul ƙwarhum ahalullah ya ce su ne iyalan allah yana nihin hafazatul ƙwar'an maharrata alƙwar'ani suna karanta shi ba dare ba rana kuma suna aiki da shi ahalullahi annahum ahalullahi auliya wal muqtasuna yana nihin su ne keɓantattun bayu na allah dan saboda allah bai da iyalai kamar yadda dan adam yana da iyalansa su ne keɓantattu su ne mafi kusa ga mutum su ne iyalan shi to haka allah malaman alƙur'ani su ne makusanta da shi shi ne abin da ake ni hadisi na 216 al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala haddasana amr ibn usman ibn sa'id ibn bakathir ibn dinar al-himasi haddasana muhammad ibn harb an abi umar an kasir ibn zazan an asim ibn damra an ali ibn abi talib qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man qara al-qur'ana duk wanda ya hardace karanta al-qur'ani wa hafizahu ya hardace shi adkhalahu Allahu al-janna Allah zai shigar da shi aljanna wa shafa'ahu fi asharatan min ahli baitihi ya bashi ceto daga cikin iyalan gidan shi guda 15 kulluhum qad istawjabun nar dukkan su sun cancanci wuta wannan hadisi al-imam ibn majah ya huddo shi anan gurin al-imam tirmizi ya huddo shi ya rauna nashi haka albani ya rauna nashi yace wa shafa'ahu fi asharatin fihi raddun ala al-mu'tazila nan akwai raddi cikin hadisin nan ga mu'tazila dan su sun tahi akan cewa babu babu ceto mu'tazila suna kore ceto cewa babu ceto gobe kiyama kowa ya ta kanshi kowa aikin shi zai zai hudda shi la takunu fi hadd al ba takunu fi rafi daraja su ganin cewa ceto he dai wajen daukaka daraja ba wajen sabke ma mutun zunubi ba saboda abinda suka kirkiro na cewa duk wani mai zunubi zai shiga wuta kuma har abada zai zamna har abada ba fita nan da yake cewa hafizahu yace saboda kiyayewar aiki da shi da abin da ya kumshe shi walwawu la tufidu tartib kenan ya karanta alqur'ani ya hardace ma'ana wanda ya hardace alqur'ani kuma ya dawwama akan karatun shi bai bar shi ba wannan sai ya zama kan wanda ya dawwama akan karatun alqur'ani har ya hardace shi akan huska biyu kuma yana aiki da shi saboda wanda bai aiki da shi sunan shi jahili sunan shi jahili da yace iz ghayrul amil wa addu jahilan wanda bai aiki da shi sunan shi jahili da yace adkhalallahu aljanna ibtida'an ana nihin Allah zai shigar da shi da aljanna a karan harko wa illa fa kullu mu'minin yadkhulu an ba haka ba duk wani mummuni zai shiga aljanna ko da bayan ya shiga wuta an mishi azaba daidai gwargwadon zanubin shi ne zai hutu a ƙarshe ya shiga aljanna to mahardaci in an ce za a shigar da shi aljanna ana nihin a karan farko hadisi na 217 al-imam ibn majah yake cewa haddasana عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi yake cewa ta'allamul qur'ana ku karanci alqur'ani wa qara'uhu kuma ku karanta shi warqudu ku yi barci fa inna masalul qur'ani dan saboda misalin alqur'ani ma'ana ana nin kowanne ka bashi haƙƙin shi kai zamana karatun zaka yi tayi ba ba barci kuma kai zamana barcin zaka yi tayi ba karatun fa inna masalul qur'ani wa man ta'allamu fa qama bi yace misalin wanda har da ce qur'ani kuma yake qiyamul layl da shi yake tsayuwa da shi kamar sai jarabin mahashubin miskan kamar misalin jika ce aka cika ta da turaren almiski ya fi hurihu kamshinta yana ta tashi kullum makanin kowane guri kamshinta yana taba ya ce amma masaluman ta'allamahu farakada amma wanda ya karance alkur'ani kuma yake barci wa huwa fi jawfi qur'anin a cikin shi kamar sai jarabin uki alamis kamar misalin jika ce da almiski amma aka rihe kowa bai ji ka kowa ya samu kenan gashi alheri ne amma an rihe shi bai amfana kowa hamme shi ma bai amfana da annabi yake cewa nan waqra'uhu warqudu wa zahiru anna alwawu fi qawlihi warqudu bi ma'ana aw fa huwa nan ma'ana shi aw wawu nikin nan fa huwa mislu aminu bihi aw la tu'minu fal muradu minhu anna man sha'a qara'a falahu al-ajr ma'ana wanda so ya karanta yana da lada wanda ya so yayi barcin shi yana da zunubi sannan sai bayyana misalai a cikin abin nan kin saboda haɗawa ya bada misalin kowannan daga ciki don ka zaɓi wanda ya maka da ya ce wa uhu alimamu sindi yake cewa ku dawwama akan karatun shi tare da aiki da shi warƙudu ya ce ku yi barci ya ambata shi ne akan cewa mai karatun alkur'ani kada ya ce da ta yin shi har ya hana shi barci wala yu aqabala in kana ma ada haqqil qur'an ba za a mushi ukuba ba in ya bada haƙƙin alkur'ani za a mushi ukuba ne in bai bada haƙƙi na alkur'ani ba hadisi na gaba na 218 al-imam yake ce haddasana abu marwan muhammad ibn usman al-usmani haddasana ibrahim ibn sa'ad an ibn shihab an amir ibn wasilata an abi tufail anna nafi ibn abdul waris laqi umar ibn al-khattab ya gamu da umar ibn al-khattab usfan a gurin da ake cewa usfan wa kana umar ista'malahu ala makka umar ya bashi aiki a makka yaje mishi aiki kaza fa qala ma'ana umar yana shugaba ya ba shi aiki a ƙarƙashin shi aiki game da shugaban ƙasa zai ba ma wani ma'aikaci aiki ko gwamna ko mayar ko makamancin shi faƙala umar sai umar yake cewa da ya gamu da shi in wanda ya ba ma aiki ce man istakhalafta ala ahlul wadi wa ka ba ma ya musu halifanci da ka zo kai da na baka aiki gashi ka bari ka taho wa ka bari madadinka ƙala sai ce istakhalafta alaihim ibnu abza ibnu abza na bara musu halifa na ƙala sai ce wa man ibnu abza waye ibnu abza kuwa kala ce rajulun min mawalina wani mutum ne cikin bayu a wajenmu sai umar ce fasta khalafta alaihim mawalan kuma hamma bawa ne ka bara musu ya shugabance su a matsayinka na gwamna kuma zaka ba da khalifanci zaka yi bulaguro ka ba ma wani bawa kala sai ce innahu qari'un li kitabillahi ta'ala abin da yasa na kallu na bashi wannan makarancin qur'ani ne alimin bil fara'idi kuma masanin ilimin gado ne qadin ya iya alƙalanci sai umar ya ce amma inna nabiyakum qala haka ne lalle annabinku ya faɗa cewa inna allaha yarfa'u bi hadzal kitabu aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka wasu mutane da wannan littafi alqur'ani kuma yana kaskantar da wasu mutane ma'ana duk da bawa ne amma gashi da ya zamana mahardacin qur'ani ne kuma masani ne na ilimin gado sai ya zamana har ya cancanci a bar shi a matsayin halifan gwamna hadisin wannan al-Imam Muslim ma ya huddo shi bi hazal kitab yace bi qira'atihi wal amal bihi da yace Allah yana ɗaukaka wasu mutane da wannan littafin yace ai da karatun shi da kuma aiki da shi me yasa ake taratayar da abin da cewa aiki da shi saboda abin da ya gabata cewa wanda ya kasance ba mai aiki da shi bane bayya cikin wanda suke makaranta tunda Allah ya ce inna ma sha Allah min ibadihi ulama kawai masu tsoron Allah cikin bayan shi sune malamai ibnu abbas ne kowa ya cikin sahabbai ce mallam yakhsha Allah falaysa bi alim duk wanda bai jin tsoron Allah ba malami bane ko da ya hardace duk abin hardace na ilimi hadisi na 219 al-imam yake ce haddathana haddathana al-abbas ibn abdullah al-wasidi haddathana abdullah ibn ghalib al-abbadi an abdullah ibn ziyad al-bahrani an ali ibn zaid an sa'id ibn al-musayyib an abi zar kala yake cewa kala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abazar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce min ya kai abazar li an targaduwa ya ce wallahi ka yi sabko fata alama ayatun min kitabillah ka karanci aya ɗaya daga littafin Allah khairul laka min an tusallimi a raka'a ya hiye maka ga alkhairi game da kai sallah raka'a ɗari wali an tagdo fa ta'lama babu min ilmi kuma kai sabko ka karanci babe ɗaya na ilimi farallan sallah farallan tsarki da arwalla da makamantansu yace umila bihi aulami umal an yi aiki da shi ko ba a yi aiki ba khairul laka min an tusalli alf raka'a yahiye maka kai sallah raka'a dubu al-imam al-busairi yace wannan isnadin yana da rauni saboda cikin shi akwai ali ibn zaid da abdullah ibn ziyad suna da rauni da yace ya abazar kai sabko hadisin yana nuni akan farala karanta ilimi yahi gami da yawan ayyuka yace dan saboda karanta ilimi li ta'lamu aya khairun min mi'a raka'a kuma karantar aya daya yahi raka'a 100 shi yasa Allah yake cewa al-ulama annabi yake cewa al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne Ahmadu Lijami yake cewa Allah mashi rahama a cikin al-mawdudu shata as-sufi al-jahil al-musakhkhar lish-shaytan fa zahab ta'allama al-ilma awwalan summa rashadin nas ila sabilir rashad yake ce ma wani wani basufi ya keɓanta wanda can kan manta can wancan lokaci kan an ce basufi wanda ya aza dariƙa shi akan zuhudu da wara'u da gudun duniya ba wai wannan shaɗahata ba na sufiya na yanzu na zamani da suke wannan sun ɓata ma 'yan can harko suna ne an an ce sufi a wancan lokacin suna nihin azahid alwari mai tsantsanin gudun duniya ya gamu da wani sufi wanda yana gudun duniya ya koma yana ta ibada da bauta ya bar jama'a yake ce mishi shaidan ne ka zama abin hore ma ka je ka karanci ilimi sannan ka karantar da mutane zuwa ga hanya ta gari kana aba uka yi fa'aluna kuma ma'aifanka haka suke aikatawa wannan hadisin ya yi nuni akan cewa malami ko da bai yi aiki da ilimin shi ba an mutuwa ta zo mashi bagatatan ya shagarta da karantar da mutane ayyukan bai sami yinsu ba to za a sakauta mashi sakamako irin na wanda ya aikin sakamako irin na wanda ya aikin karantar da ilimi ba ƙaramin wazifa ba ce ba ƙaramin aiki ba ne matuƙar mutum ya siffanta da ikhlasi don saboda duk wanda ka karantar zai je aikin kuma za a baka ladan irin kai kayi wannan aikin shi yasa wani daga cikin abokan al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala da yake abun gakin shi yake zargin shi akan ya yawaita akan bada ilimi bai yawaita ibada ba sai mushi ya maida mushi yake cewa arju an yakulu kilana ala khair Allah ya raba ayyuka bayuka mai da ya raba musu arzikin su na ce a ƙarshe dai ina kyauta zaton da ni da kai kowa yana bisa kan alkhairi to ya ce abin da ya kubuce mishi na ayyukan Allah zai ba shi ladan wannan ayyukan da ya samu malaman mu suka ce inna al'alimi za sara marji al-nasi wasi'atun tarka sunan rawatib malami idan ya kasance shine makoma ta al'umma da ya zama da shine makoma ta al'umma wajen amsa hukunce hukunce hayyabar wasu sunnoni na ratibai ba wa ana nufin ba hayyabar sallar farilla ya bar azumin ramadan saboda karantar da al'umma a sunnoni wanda ya kamata a ce mutum ya yi su shi sai ya bar su to wannan ko bai huta ba jihadi saboda karantar da al'umma ya ce to in akwai wanda zai yi shi to wannan sai ya zamana allah maɗaukin sarki ya ba shi ladan duka wannan abubuwan da ya rasa matuƙar wannan ilimin shi ya shagalatar da shi walaisa almuradu an yakunu ilman la yuntafa'u bi ba ana nihin ba ilimin da ba a amfanuwa da shi duka wannan al-Imam al-Munziri ya huddo shi babu na ga babu fadlul ulama wal hasu ala talabil ilm baban da ke bayanin faralan malamai da kuma zaburaswa akan neman ilimi حديث نا 220 الامام يكي حدثنا بكر حدثنا بكر بن خلف ابو بشر حدثنا عبد الاعلى اما امر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله صلى الله عليه وسلم yake cewa man yuridullahu bihi khairan dan muna ta ƙara dai tunatarwa duk inda aka ji an ce annabi Muhammad ko an ce rasulullahi yi mishi salati wajibi ne wajibi ne ba zan can mustahabi ba man yuridullahu bihi khairun yufaqihu fi din yake cewa duk wanda Allah ne ya shi da alkhairi sai karantar da shi addini duk wanda kaga Allah ya karantar da shi addini to Allah ya nihe shi da alkhairi ne fa yace nan gurin mai sharhi yake cewa awlajin hamru khair ala tankiri litta'zim nan da ake cewa alkhair kin ay mayrullahu bi khairan mun ganshi na kira ce ba ma'arifa ba yace to na kira ce litta'zim gagarumin alkhairi wani babban alkhairi ba karami ba fala iskala ala annahu yumkinu hamlul khair ala al-idlaq kuma kowane alkhairi ake ne ma'anan Allah baka ilimi na addini to ya gama maka dukkan wani alkhairi na duniya shi yasa aka kashi da na kira wa atibar tanzil ghairul fiqh fi din manzilatul adam kuma kama ana ganin cewa duk wani ilimin da ba na addini ba to da shi da babu duk ɗaya ne a wajen Allah bin nisba ila al-fiqh fi din an kwatanta da ilimin addini fa yakunu al-kalam mabniyan ala mubalaga sai zamana mubalaga ce aka yi kamar an ce mallami da fiqa wanda ba a bashi fiqhu ba ilimi na addini to ba a nahe shi da alkhairi ba wannan huskokin gabaki ɗaya sun dace da wannan manufar wannan hadisin yumkin ana yiwa tana yiwa a dokin mankin wannan akan mukallafai saboda shari'a dukkan ta bayyana tana bayyana mukallafai ne fala yarudu man mata qabla al-bulughi wa aslam ba za a sa wanda ya mutu kahin ya balaga ba wanda ya musulunta bai kai ga karantar addinin ba ba za a ce Allah bai nahe shi da alkhairi ba kamar yaro ko ya mutu kahin zawwal lokacin sallah ga misali حديثي نا 221 الامام yake cewa haddathana hisham ibn ammar haddathana al-walid ibn muslim haddathana marwan ibn janah an yunus ibn maisara ibn jals ibn halbas halbas annahu haddathahu qala yace samaitu muawiya ibn abi sufyan yuhaddisu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yake cewa al-khairu adatan al-khairi al-ada ne sabawa ce wa sharru lajaja shi kuma sharri khusuma ne sai cewa man yuridillahu bihi khairin yufaqihu fi din duk wanda Allah ya nihe shi da alkhairi zai karantar da shi addini hadisi ne hasan wanda al-imam al-bukhari ya hudu asalin shi da al-imam muslim ya hudu shi aka ibnu hibban rahimahullahu ta'ala nan cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khairu adatan wal sharru lajaja yace abin da yake nihi Allah ne masani innal insana majbulun alal khair dan adam an halice shi ne akan san akan alkhairi asalin zuciye shi tunda Allah yana cewa fidratallahi lati fadara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah fitra ce ta Allah da ya halici bayan shi a kai haka annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa wa qad yuladu ala al-fitra fa abuwahu yuhawidanihi aw nasarani aw mayyasanihi wal hadis hadisan hajjuwa karshen shi da yace sharri lajaja ne ai asharru illa lil nafs luju'un li annahu mansum bi adawati al-insan shi sharri zuciya ce take jan mutun dan adam akan shi amma a asalin fitra an halice shi akan san alkhairi duk wanda ga yana sharri to san zuciya ne kama ja a fil khabari kamar yadda ya zo cikin labari ana ce a'a da a duka na su ta kallace bayan jambai mafi babban makiyinka ita ce zuciyar da kuke kwana tare take tsakanin haƙarƙarinka abinda ake nihi cewa annabsu ta talaji wata tsarru ila sharara fal wajibu ala kulli insan zuciya ita tana karkata ne zuwa ga sharri to wajibi ga kowane dan adam yayi kokarin gusar da wannan sharrin da yake cikin sa rai wanda zuciya shi ta hiso wannan ko yana magance shi ne da yin wa'azi da maganganun Allah da manzan shi yasa Allah ya ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha sindi yake cewa alkhairi al'ada ne almu'minu sabit mu'mini tabbatacce an alice shi ne akan gwargwadon imani da takawa kirjin shi yana yalwatuwa ga alkhairi sai ya zama mishi kamar al'ada har ya saba ma amma sharri zuciyar mummuni batta nutsuwa a gare shi bai zamanawa a cikin zuciyar shi sai dai in shaidan ya ja shi da nafsu al'amara mummunar zuciya da take jan bawa wannan shi ya dace da hadisin cewa da ama yuribuka ila ma la yurgu ismu ma haka fi sadrik wa in aftaka nuftun abinda ake nihi alkhairi ya dace da fitira lahiyayya ta hankali hankali yana amsar shi amma shi sharri hankali bai ya karkata zuwa a gare shi hankali yana gudu a gare shi hankali lahiyayye kuma yana ganin mummunan abu ne alƙurbuhu da ganin cewa munin shi sindi yake cewa hadisai hadisi na gaba na 222 al-imam yake cewa rahimahullahu ta'ala haddasana hisham ibn ammar haddasana al-walid ibn muslim haddasana rauh ibn janah janah abu sa'id an mujahid an ibn abbas qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa faqihun wahidun ashaddu ala shaytan min alfi abidin malami guda ɗaya ya hi tsanani ga shaydan gami da bawa dubu wannan hadisi hadisi ne maudu'i maganganu ne da malamai amma ba bai tabbata ba cewa annabi sallallahu ya faɗa annasa ba shi cewa magana annabi ce wannan ƙarya ce maudu'i ne imam kuma ya huddo shi ibnu majah saboda ya ka maka da sanadi malamin hadisi matukar ya ka maka da sanadi ya sauke maka nauyi ka san al-takharij wa dirasatul asanid tanan zaka gane matsayin hadisin ba zaka zarge shi ba cewa me yasa ya kawo maudu'i ko da ifi cikin wannan kinshi balle nan babu targhib wa tarhib ne yake yi nan da yace ya hi tsanani ga ga shedan wa zalika anna gayatu himmatul abid yace dan saboda gaya ta ƙarshe ta mai bauta shine ya tsarkake zuciyar shi gami da kaidi na shaidan wa qad la yaqdiru alaihi fa yadruku shaydan tana yiwa ya kasa tsere ma shaidan shaidan ya kama shi ta huskar da bai sani ba sabanin malami shi ya san inda zai kubuta daga hannun shaidan daga kaidi na shaidan kuma ya ma tsamo da wani shi daga kaidi na shaidan ta wannan huskar ne malami ya zamana yahi abin nan yahi bawa dubu don saboda bawa dubun duka ibadar tasu ta gini ne akan sai in malamin ya karantar da su ita zata zama sahihiya amma in wannan ko su miliyan ne ibada in suka yi ta su koma zuwa ga malamin bai karantar da su ita za su bata ta zai kasance bata karbuwa hadisi na 222 al-imam yake ce haddasana nasar bin ali al-jahdami haddasana abdullah bin daud an asim bin raja bin haywa an daud bin jamil an kasir bin qais kale yake cewa kuntu jalisan inda abi darda na kasance a zamna wajen abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid dimashq a masallaci na dimashq fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo mishi fa kala sai ce ya abu darda ya kai abu darda ataituka min al-madina madinatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo maka daga madina madina ta ma'aikin Allah nike ni sallallahu alaihi wasallam li hadisin balagani annaka tuhaddis dan wani hadisi aka bani labarin cewa kai kake bada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bulaguro guda daga madina zuwa dimashq saboda hadisi guda ɗaya da yaji an ce mishi abu darda yake bada shi kuma kaga ya same shi a wajen wani amma ya je wajen bakin wanda ya jiyo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ɗalabul isnad al-ali kenan qala sai yace falan ma jaa yayin da yazo yace qala sai yace mishi ma jaa bika min tijara qala yace ba wani kasuwancin da ya kawo ka yace a ba kasuwancin da ya kawo ni kawai wannan hadisin ya kani qala sai yace wala jaa bika gairuhu ba abin da ya kawo ka banda wannan qala sai yace la a ba abin da ya kani sai yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya mushi wannan tambayoyin dan ya tabbatar da cewa kawai neman ilimin wannan ya kawo shi ba kasuwanci ba ba wata ziyara ba ba wani abu daban ba sai ya bashi ya bashi abin da zai zabarar da shi akan ya dawwama akan sanin daraja da farala ta ilimi sai ya ce mishi naji ma'aikin Allah yana cewa man salaka dariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya shiga hanya yana neman ilimi wata hanyar da yake neman ilimi sahalallahu lahu dariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙe mishi hanya ta aljanna wa innal mala'ikata latadau ajnihata haridan li talibil ilm mala'iku suna shinhuda hukawikinsu saboda yarda da ɗalibin ilimi wa inna ɗalibar ilimi lalle ɗalibin ilimi ya stagfiru lahu man fi sama'i wal ard duk abin da ke cikin sama da ƙasai suna nema mashi gafara hatta alhitani filma hakihaye da suke cikin ruwa suna nema mashi gafara ya ce wa inna fadalal alimi alal abidi lalle farala ta malami fifikon da malami yamma mai bauta akan jahilci ka fadalul kamar ala sa'iril kawakib kamar farala wata ga sauran taurari innal ulama hum warasatul anbiya malamai sune magadan annabawa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman annabawa ko basu bar gadan dinari ko dirhami ba innama warrasul ilma kawai sun bar gadan ilimi ne faman akhazahu akhaza bi hazin wafir duk wanda ya riko da ilimi yayi riko da rabo wanda yake cikakken rabo hadisi ne sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya huddo nan da yake cewa lalle annabawa basu bar gadan dinari ko dirhami ba nunu ne zuwa ga razalitin duniya ce duniya kaskantatta ce kuma su annabawa ba su riƙi komai a nan duniya ba sai abin da bukatar su taiwa da gobe ta tilasa musu shi ba su bar gadon komai ba saboda sun tsabkace kansu gami da san duniya wali zaƙila shi yasa aka ce a sufi la ya mulku wala amlaka ba sufiye bai mallaki komai ba kuma ba za a mallake shi ba ba sufiye na hakika na gaskiya kuma ciki akwai nuni zuwa ga kamalar tawakkalinsu ga Allah cikin karan kawunansu da ɗiyansu da kuma nuni ga cewa duniya ba su ɗauke ta komi ba kuma cewa mai neman duniya bai daga cikin malamai wanda suke magada annabawa wannan ba zai zo ba akan cewa wasu annabawan suna da wadata kamar yadda sun bar wani abu na gado ga ɗiyansu da matansu an rawaito cewa abi huraira Allah yarda shi kaga sabanin yadda muke ciki yau yadda jahilai da suke ta neman su tara duniya su bar ma baya su bar gado haka malamai suke ta fama su ma su tara duniya su bar gado wannan ba ɗabi'a ba ce ta malamai ba ɗabi'a ba ce ta malamai na Allah daga abi huraira Allah yarda shi yake cewa wata rana ya wuce a kasuwa sun shagartu da kasuwancin su yace ku kuna nan yan kasuwa ga gado annabi can da ya bari ana taraba a masallacin shi suka tashi da gaugawa su banza ta samu kowa ya rihe kasuwar shi shagon shi ya tahi suna tahiya ba abinda suka tarda kawai halkoki ne can ana karatun qur'ani can ana zikiri can ana bada ilimi sai suka ce abu huraira ina abin da kace ana raba na raban gadan da annabi ya bari yace wannan shine gadan na annabi qur'ani da hadisai da da zikiri shine ake rabawa so wannan yace ba gado naku na duniya ba nan da yake cewa alamar da ali takunu wada an lahu mashiyan aw takufu ajnihataha an tsiranu tanzu li sama'il ilmi yace lam tadaha li takunu da'an lahu iza masha al malaiku ana nihin busu shinhuda ta kawahukawakin su ba dan kasance mishi abin tako lokacin da yake tahiya ko kuma suna ajiye hukahukin su ne dan saboda girmamawa kuma su saurari abin da ake karantawa da ake cewa ma'ana suna shunhuda hukawakinsu ba ma'ana sabanin abin da muka saba faɗa ba da shi cewa su shunhuda don saboda ya hau a'a lokacin da yake neman ilimi sun shunhuda hukawakinsu ma'ana sun naɗe hukawakin sun zamna su ma su ji ilimi saboda darajar wannan ilimi da ya ce yastaghfiru lahu suna nema mishi gafara in yana da zunubi kuma suna saka mishi ne akan yadda Allah mishi ilhami akan kiyaye haƙƙinsu su wannan kwa saboda amfanin malami ya haɗa bayu ga baki ɗaya don saboda maslaharsu da ilkominsu da abin amfaninsu duka ne ya keɓanta ga ilimi malami ba shi ba yake karantar da al'umma yadda za a mu'amalanci dabbobin yadda za a mu'amalanci dabbobin kihin kanshi na cikin ruwa annabi ya ba mu ilimi a kanshi to malami shi yake bayyana wannan to sanin wannan kihayen da dabbobin suka san cewa malami yana da wani babban dauru su ma a cikin rayuwarsu don shi ya karantar da al'umma kiyaye haƙƙinsu da ba su kula da su da mutunta su da darajata su mun ga hadisai jingim da annabi yake nuna mana hakkare ma kana da lada wajen taimaka mishi yadda ya ce ka fadlul kamar ya ce don saboda kamala ta ilimi amfanin ilimi shi yana na so har ya taɓa wani amma kamala shi kuma lada na ibada yana tsayawa ne a karan kanka kai ɗaya sai ya zamana shi ilimi ya amfane ka ya amfani wani amma ita ibada ka yi sallaka ka yi azumin ka amfanin ga karan kanka kai ɗaya ya tsaya hadisi na gaba hadisi na 224 eh mm. abinda ake nihi Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar shiga aljanna a nan duniya matuƙar ya ɗayan ilimi ya karanci ilimi to zaka ga Allah ya sauƙaƙe mishi wata hanyar da zai riƙa wadda zai ta kai shi aljanna a cikin karatun shi da yake ga farallar kaza ya ga darajar kaza ya ga ladan kaza sai Allah ya sauƙaƙe mishi ya riki wani abu wanda zai kasance shine sababin shi na zuwa aljanna yace haddathana hisham na 220 yace haddathana hisham bin ammar haddathana habs bin suleiman haddathana kasir bin shinzir an muhammad bin sirin an anas bin malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa talabul ilmi faridatin ala kulli muslim neman ilimi farilla ne ga dukkan musulmi wa wadu ilmi inda gairi ahlihi mai sa ilimi mai bada ilimi a wajen wanda ba ahalin shi ba ka muqallidul khanazir al jawhar wal lu'lu' wal zahab kaman mai rataya ma alade jauhari ne da lu'ili'i da zinare alade ka ɗauko zinare tsakiya da sarƙa ta zinare da tagwal karata ya mishi ko shi ko jaki ko kare kamar kakanan ne wanda ke ba da ilimi a gurin da ba masu bukatar shi ba nan da yake cewa Allah mushara annabi sallallahu alaihi neman ilimi farilla ne ga kowa an tambaye Sheikh Muhyiddin Nawawi game da wannan hadisin yace hadisi ne mai rauni ko da ya kasance sahihi ne ɗalibin shi Jamaluddin al-Mizzi yake cewa wannan hadisin ya zo ta hanyoyin da yana kai matsayin hadisi hasan kamar yadda ya faɗa kuma shine haka saboda yace na ga yana da hanyoyi wajen sama da hamsin wanda na haɗa su a cikin wani juzi'i jama'atu fi in ƙara a cikin juzi'i guda wannan malami ya haɗa su hanyoyin wannan hadisin sun kai hanya hamsin bai haƙi cikin madkhal yake cewa amma arada Allahu alam al-ilmul am abin da yake nihi ilimi na gama gari ga baki ɗaya wanda bai kamata a ce baligi mai hankali ya jahilce shi ba ko kuma ilimin abin da zai haɗo maka akai karan kanka na farilla a kanka kai a matsayinka na musulmi wanda zaka yi tsaye na farilla ka sabke ta a daidai kamar yadda ya kamata wannan bayanin bai haƙi ne kan wannan hadisin nan da yake cewa mai aza ilimi wajen wanda ba ahalin shi ba har zuwa ƙarshe al-imamu ɗibi yake cewa wannan yana nihin yana nihin cewa bi anna kulli ilmin yahtassu bi isti'dadin walahu ahalun cewa kowane ilimi ya kamata a shirya mashi kuma yana da wanda suka dace da shi idan mutum ya aza shi wajen wanda ba masu shi ba ya zalunci wannan ilimin misalin ma'ana zulm bi taqlidin akhasul hana kamar misali ne aka bada ka rata yama mafi kaskancin dabba shine alade ka ɗauko mafi daraja kaya na duniya na dukiya ka ɗauka ka rataya mashi babu zalunci kamar wannan Sheikh Abu Hafs Saharuri yake cewa malamai sun yi sabani cikin farilla aka ce shine ilimin ikhlasi da sanin zuciyarka da ma abin da ke bata ayyuka saboda ikhlasi an umarta da shi cikin dukkan wasu ayyuka da kuma mutum ya gudu game da rudar kai da kuma gururi da sha'awa ta zuciya yana rushe dukkan wani ikhlasi wanda an yi umarni da shi na farilla ne mutum ya san khawadir na zuciya da duk abin da ke farawa da saboda ya kiyaye a gare shi nan abin da yake bayani kowane ilimi yana da ahalin shi yana da mutanen shi wanda suka dace da shi ba za ka je ba wajen yan boko tan tagariya ka ɗauko ilimin hadisi kamar wannan ka ce zaka rika musu lata'if na su sayyid bukhari da lata'if na tafsiri da kaza da kaza wannan in kai ka zalunci wannan ilimin dan ba sha'anin su bane haka nan wanda suke ilimi na kaza ka ɗauko abin da bai shahe su ba sun san ma ina ka ba gaba ba to in kai wannan ka ɓata lokacinka kuma ka zalunci ilimin al'imamu sauri yake cewa huwa lazi la ya azurar abdul jihar fi ilimin da ake cewa farilla ne ga kowa wanda ba wanda za a ba uzuri game da jahilta shi ala kullu musulmi ya ce mukallafi ake nihi mukallafin musulmi don a hudda wanda ba mukallafi fa da yaro da mahaukaci da makamantan su wannan sun huta sahawi a cikin almakasir da hasana yake cewa wasu sun sanya a ƙarshen wannan hadisin cewa wa musulma amma bai inganta ba da ma'anar lahiyayya ce ɗalibul ilm faridatan ala kullu muslimin wa musulma wa musulman wannan bai inganta ba ya zo amma a ta hanya da ifiya tsayawa akan musulm kadai ya wadatar dan kawai in an ce an kawo namiji mata suna biyo bayan shi a baban takalifi inda ba abin da yake banci mazan bane nan gaba wa alal alim an ya kusa kullu dalibin bi anhu musta'addu lahu abinda muka fahimta cikin wannan hadisin cewa wajibi ne ga malami ya ba kowane dalibi ilimin da ya dace da shi ilimin da ya ga dabi'a shi ta hikarkata gare shi wannan hadisin ya karantar da mu in ka ga wancan ɗalibin makarancin alkur'ani ne sai ka bashi ilimin mukan da zasu ma alkur'ani hidima in ka ga wancan ɗalibin hadisai hankalin shi yahi karkata gare su yahi gaugawa har da ce su yahi rike su sai ka bashi ilimin mukan da suka shahi hadisai haka dai sanin khasa'is na ɗalibi don ka san abin da zaka bashi nan zan mu takaita shi ma tsakiyar babi zan mu tsaya dan da wuya zan mu kai babi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ni kalin Allah yan mutashi na 225 duka littafin 266 ne mukaddima kai nake ne